بسم الله نعم
نصبني بأخذي بين الخصماء طب مم. طب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa barkanmu da haduwar mu ta mako mako ran talata ko to mun muna cikin muqama ta 40 ne ko maqamatul hariri kenan ko muqama ta 40 tabriziya kenan a shafi na 400 da wato 50 da 46 ko to masha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya yace to nasabani ko li aqdiya bainal khusama'i nasobani ya kafa ni asalin kalima ta annasbu an gane ko nasaba shine an ka kira wato kafawa asalin shi a kafa abu ne saman ƙasa shi yasa ake kiran tuta annasab ina fata ana fahimta ta ka annahum ila nusubin yufiduna kamar wani abu ne wanda an ka kafa ana riganganto ana cewa zai isa zuwa gare shi sannan kalima ta annasbu in an yi mata sukuni ta koma wahala la yamassuhum fiha nasabun ya an yi mata fata da kiso in ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin kina sai kai hattara ba kulluna in tazo take nufin kafa ba wani lokaci wahala take nufi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ake kiran matsayi al-mansib matsayi li aqdiya don in yi hukunci bainal khusama'i tsakanin masu jayayya an gane ko la li aqdiya dainal ghurama'i sarki ko shugaba bai sanya ni in zamanto mai biyan bashin alghurama waɗanda ake biya bashi alghari kenan ya gane rikicin da suka ba na gaskiya bane sun zo ya su tada hayaniya don saboda bi da su bar su samu alƙali ya tausaya ba su wani abu shi ko alƙali yana musu a'a ni an sani ne in yi hukunci kan mutane ba dai in dauki wani abin duniya in ba su ba ko ba haka ba yace menene wa haqqi ni'matihi allati ahallatni hadha almahall wa haqqi nan rantsuwa ne ina rantsuwa kenan ni'matihi ni'imarsa an gane ko ba a rantsuwa da ni'ima domin ni'ima halitta ce an gane ko ya kamata kamar yadda gaya muku ko mu kaddara rabb an gane ko kenan wa haqqi rabbi ni'matihi an gane ko yana rantsuwa da ubangijin da ya halicci wannan ni'ima mun fahimta ko kuma mu ce a'a in yana nufin haqq nan kamar kun san kalma ta haƙƙa tana ɗaukar ma'ana wani lokaci kamar cancanta wani lokaci kuma tana nuhin aljanna wani lokaci tana nuhin wuta wani lokaci tana nuhin abubuwa da dama mushtarak ne hadda Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'unahu min dunihi wa anna ma yad'una min dunihi al-batil ala ayyati al-kodi muqaddar mudaf ko ku ce hariri yana daga cikin wanda suke ganin cewa ana iya rantsuwa da da wasu abu siga waɗanda ba ubangiji ba wanda kuma dama mun ga muku cewa wannan kuskure ne kuma ba laifi a ce mutun yayi kuskure dan duk dan adam yana yin kuskure ban sani ko mun fahimta ba yace to wa haqqi ni'matihi kenan ya rance da haƙƙin ni'ima allati ahallatu hadha al-mahall wanda ta sabkar da shi wannan wuri ahallahu sabkar da shi ko ba haka ba wa mallakatni al-aqda wal hal kuma ta mallaka mini ita wannan ni'ima tunda ba da hukunci kamar abu ne wanda an yi maka yabo an mai maka kyauta mai yake da suna kamar matsayi ne wanda ake ba mutum don saboda ana mutunta shi duk da yake galibi yanzu ba ilimi ne ke sa ana ba mutane alƙalanci ba kunga wannan matsala ce mai girma ta zama to maciya ce yanzu to wannan shi ke sa yanzu sai ka iske abin ya zama matsala a ba wanda bai cancanta ba ko a ba wanda shi ya cancanta amma kuma ba adalcin yake so ba ko ko a ba wanda bai cancanta ba sai ya kira malamai ya ce su zo zauna karkashin shi su rinka hukunci ya an samu kuɗi shi shi dibiya wanda zai diba shi wasga can shi dan musu abin da za su ci wa junan su ina fata ana fahimta ta wannan shine hatsarin da yanzu mahakim al-islamiyya mafi yawancin wurare suke cikin matsala ke ina fata an fahimci ni to ba sai mun shiga dogon bayani ba wa mallakatni al-aqda wal hal tan mallaka min al-aqda kullawa wal hal da warwarewa su ne ake kira ahlul hilli wal aqdi ko ba haka ba yace la illam tudi haliya jaliyata khatbikuma na rantsi da Allah la in kenan wallahi an shafi allamul muwatti al-qasam wala in ittaba'ta ahwa'ahum sai a ce wallahi la in ittaba'ta ahwa'ahum ko ba haka nan bane eh la in lam tudi haliyal jaliyata jaliyata khatbikuma idan baku bayyana mini haƙiƙanin al'amarin ku ba shine jaliya daga jalali shine abin da ya bayyana ya hito ga hili ana ganin shi wa khabi'ata khibikuma ko wa khabi'ata da ɓoyayye shine khabi'a khaba'a shine ɓoyayyen abu khaba'ahu ya ɓoye shi ko ba haka ba Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard khibbukuma al khibbu yaudaraku al khibbu shine yaudara al khababu sassaka al khibbu yaudara shi yasa suka ruwaito daga sina umar yake cewa lastu khibban wala al khibbu yakhda'uni lastu khibba ni ba mai wadari bane kuma walal khibbu yakhda'uni mai wadari ba zai iya yaudara ta yace to idan ku boye bayyana min boyayyen al'amarin yaudarar ku ba an gane ko la unaddidanna bikuma fil amsari kenan zan anadda da shine kamar kai Allah wadarai da abu kai Allah wadarai at-tandid to nan yana nufin zan zan kamar yada sunan ku ma'ana in sa ai Allah wadarai da kai in in sa a ɗauke ku a yi yawo da ku ga kuna matsayin mayaudara kun sai daga cin ukuba da ake yi a ɗauke shi a wanda ya aikata kaza duka a yi yawo da shi can ada wani lokaci sai a ɗora mutum saman jaki a yi yawo da shi a nuna shi gashi na cikin jama'a shi na aikata kaza ya ce to zan ɓata sunan ku dai fil amsari kenan a cikin garuruwa wala aj'alan na kuma zan sanya ku ibratan li ulil absar abin lura ga masu lura ya an ce an maida mutum abin lura ma'ana an yi abin da duk wani zai ɗauka misali gare shi shi yasa azabar zina an ka ce wal yashhadu azabahuma qa'ifatun min almu'minin dan saboda mi saboda in jama'a ta zo ta dauki abin lura yace fa atraqa abu zaid al-itraq ash-shuja sai abu zaid ya soke kai irin soke kan na ash-shuja an gane ko shine wato abin nan zarumi ko ash-shuja nan sun kace al-hayyatu wato macijiya ka gani ash-shuja asalin shi zarumi ne amma na ash-shuja ana nufin al-hayya macijiya ko kasa yace sun maƙala sun maƙala lahu yace ma'alƙali sama'i sama'i kenan sauraranni sauraranni siga ce wadda galibi ana yin ta akan ismu fi'ilul amri badari badari bi ma'ana igaugawa sama'i sama'i saurara haka sun kace ana yin siga shi kadiba cikin annahu alwadih athanawi kun san akwai alibtida'i akwai athanawi to athanawi kin na ɗaya da na biyu da na uku can cikin su akwai inda sun ka kawo in ba manta ba ma cikin na farko ne babi mai bayani kan asma' asma'ul af'al da yadda ake waɗanda ake kiyasiya waɗanda ake siga da waɗanda ba a kiyasiye su to wanga yana daga cikin fa'ali fa'ali ana iya wato abin nan nashi kiyasin shi ko ba haka ba yace to na'am ana saruji ni ne abu zaid saruji abu zaid as-saruji dangantaka ne zuwa ga wani da ake ce ma saruju wa hadha irsi wannan kuma ita ce matata an gane ko ko amaryata sun kace al-aris da al-arus in an ce al-arus amarya al-aris ango amma sun kace ba a juya su amma malamai suka ce a'a da al-aris ana ce ma amarya ko ango kuma al-arus ana ce amarya ango duka babu wani bambanci na fata ana fahimta ta a cikin lugha wadan sun ce sai an bambanta ba ba ka ba walaysa kuf al-badri ghayru shamsi bai kasance ba a samu kuf al-badri tamka daidai da albadr wata shakallo wanda kai shi kwana goma sha biyar shi ake cima albadr kun san shi larabci matsalar shi sai ka iske kalima guda kana sa tsammanin ma'ana guda ce amma ba ma'ana guda ba ce kaga alhilalu sai mu ce wata albadru mu ce wata alkamaru mu ce wata alhali galibi laraba in sun ka ce alhilal sabon wata wanda hito sun sanya wa suna alhilal domin mutane idan suka gani shi suna daga murya su ana kuwa ana cakudi ba gashi can yuhilluna inda ru'yati shi ko alqamar wata kowane iri shi ko albadru wata wanda ya kai haske daga goma sha biyar wanda ya cika sha biyar kinan yana haske ko sha hudu shi ake kira albadr amma mu da wuya ka iske an bambanta su ko ba haka ba to shi yasa alfuruqul lughawiyya abu ne mai muhimmanci dalibi ya san shi kuma ba dole bane duk abin da anka ce akwai farqu tabbasa kare amma sai kai bincike akwai al-furuqul lughawiyya na Abu Hilal al-Askari akwai al-furuqul lughawiyya na ɗaya da na biyu da na uku da na uku uh, wani malami na kasar Libya ana kiransa Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya karantar da mu a sanar thaniya eh, a a sanar ula ina ganin sanar ula yana da littafi al-furu ash-shamil fil furuqul lughawiyya yayi na ɗai ya kare an bugo to ya ce zai yi na biyu da na uku amma dai ban san ko sun ban ce ko an kare su ba muna fata Allah ya bashi iko ya kare su to yace to ba a samu tamkar wata ba shakallo ghairu shamsi in ba rana ba ma'ana galibi tsakanin mata da miji ana son a samu daidaito ko ba kana bane wanda mun faɗa a tsarin addini daidaito shine mi shine daidaito na wajen eh, addini ko ba ka ba saboda wasu suna kallon daidaita tana da alaka ne da wadata ko rashin wadata ko wani abu amma idan aka duba cikin hakikani cikin musulunci ba haka nan bane na fata ana fahimta ta domin mi domin Allah subhanahu wataala yana cewa al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat su galibi yanzu idan aka ce sai a ce a'a misali dan mai mulki da dan mai mulki dan mai kudi da dan mai kudi dan malami da dan malami ko ba haka ba galibi ba gaskiya ba ne saboda rayukan mutane galibi suna son daidaituwa ne tare da suke tafiya tare da su yanzu za a ɗauko ɗan wani mai kuɗi a ce haɗa shi da ɗan wani mai kuɗi ƙarshen ta san juna ba sa son juna auren ba zai yi ba son kai ne kawai ina fata ana fahimta ta sannan yanzu misali za a ɗauko ɗiyar wani mai mulki haɗa ɗiyar wani mai mulki ƙarshe abin ta zan yaƙi gare su a can dama saboda idan aka ce za a yi fitina ne ita ba ta son shi ƙarshen ta akwai wanda take so shi ko ba su so saboda su suna son su kiyaye sarauta suna ko suna so su kiyaye duke suna shi ku ba haka nan bane kai mai kuɗin da kake son ka ba da yarka gidan mai kuɗi kai ubanka ba mai kuɗi na ba inda sai an bi gidan masu kuɗi aka ba su to da kai da abin bai yiwa kuna fahimta ta galibi dan adam yana manta shi yadda ya taso to shi yasa sai mu fada cikin kuskure diyar malami a ce hada da malami ba dole bane yana yiwa shi yaron da ake so a hada ta da shi fasiki na ko kuma tana yiwa ita yariyar ɗin malam ta amma ba ta yi halin malam ba ko ko dukkan su tana yi su yi halin malam ba ko ko ba tana yiwa kowanne daga su yana da karatu amma kuma ta fuskar rayuwa ba su yadda su zauna tare da juna ba to duk irin waɗannan abubuwa ɗan adam yana son ya yi su ya yi ganganci ana son abin mataki mataki eh babban abin da ake so na farko shine addini da tarbiyya wallahi mace in ba ta da tarbiyya in gadon miliya an ka kai mata cikin ɗaki duk abin duniya an kashe mata da waya auren nan yin sati biyu na kwarai da ta zo ta yi mashi rashin mutunci bala'i za a yi shi yasa sai kaga iske an kai ma mace kaya sun kai na miliyon nawa har kudi ake a unguwa amma ba a wuce ta uku sai kaji an ce an zo da motoci an kwashe kayan nan gaba daya to me amfani su mafi fa'ida na fata ana fahimta ta to yace to wa mata na fa unsuha wa unsi haka ne ko kenan tanafa asalin tanafi shine wato kore abubuwa su kore juna annafi shine korewa to at-tanafi kamar abubuwa su kore juna to na ana nufin wato nisanta nisanta ake son ayi yace to wa mata na fa unsuha wa unsi unsuha dibar kewarta uns shine kewa an gane ko dibar kewarta da naubu su yi nisa ba ma'ana ba mu samu matsala ba a cikin zamantakewar mu ta rayuwa shi da abin da yake son ya ci shi yasa waɗansu malaman lokaci suka ce asalin insan aka diba cikin aljami'u li ahkamil qur'an na imamul qurtubi yake cewa akwai sabani tsakankanin malamai kalma ta al-insan wasu kace daga al-unsu ne diba kewa saboda dan adam bai iya rayuwa shi kadai da kaga mutum na son barin mutane bai son rayuwa cikin su to alamun hauka za ta kama shi kenan na fata ana fahimta ta galibin masu ibadan nan ar-ruhban hauka cewa suke yi dan adam Allah ya yi shi ibn khaldun yake cewa al-insanu madaniyun bi tab'i shi ɗan adam yana son kamar rayuwa tare da ɗansu cikin ɗabi'arsa mutum bai jin daɗi yanzu in zaka je wani wuri in ka tafi tare da wuri kafin jin daɗi to idan kaga ɗan adam ya fara son keɓe mutane to alamun wata hauka za ta kama shi kenan kuna fahimta ta shi yasa wani sha'ari ya ce wa masu miyal insanu illa li unsihi ba a sanya ma ɗan adam al insanu ba illa li unsihi sai saboda son iba kewa shi wasu kuma sun ta cewa kalima ta al'insani daga annisiyanu ne walaƙad ahidna ila adamu min qablu fa nasiya walam najid lahu azma shi yasa suka rawaito wannan baitin wa ma summiya al-insanu illa li nasihi wala al-qalbu illa annahu yataqallabu to wasu ka ce kuma al-insan daga al-haraka ne kamar yadda cikin hadisi na ummu zar'in na cikin sahihul ya zo cikin sahihul bukhari kuma sahih muslim ina ganin yafi tsawo tace anasa min huliyin udhunayya ya motsar da su kenan li annal insani yataharrak sun kawo maganganu da dama ka koma can da can ka hada sai ka san me zaka fada to wala tanaa dairuha an kusi ko yawa yace to wala tanafa wala tanaa bu su yi nisa ba anna'yu shine nisa na'a shine yayi nisa an gane ko Allah ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yashkurun wala tanaa bayyi nisa ba shine tanaa dairuha dairuha ana nufin wato gidanta wurin ibada asalin addair shine wurin ruhban inda suke ibada wurin ibada na uh, kristoci ko mu ce wanda sun kai yanke saboda ibada tunda ba su kai adda wannan ba ina fata an fince ni an gane ko wa ma tanaa dairuha an qussi dairuha gidanta wala tanaa bayyi nisa ba an qussi daga malami na malami shine qussu wato ana cewa qissis qissis an gane ko qissis shine malamin kristanci ko ko pastor ko to ana cewa qissis kuma ana cewa alqissu alqissu malamin coci kuma ana cewa alqassu malamin coci kuma ana cewa alqussu kuma malamin coci Allahu Akbar.
wanga shi ake ce ma al-musallasul lughawi muttahidul ma'na ku yi hattara musallasatul lughawiyya ilimi ne na larabci mai zaman kansa in ku yan jami'a kuna iya bincike ko dalibai ba zo da ba sai a jami'a kana iya bincike kashi imamu qutrub yayi littafi akan wannan ibnu malik da yazo sai da rubuta baiti dubu ba wanga alfiya ba cikin ilmu musallasatul lughawiyya sheikh abdul latif shuwairif a cikin at-tadribatul lughawiyya na hudu ya kawo wannan ilimi ne musallasatul lughawiyya kalima ce zaka iske da fatha da kasra da damma to kala biyu ne akwai mukhtaliful ma'ana akwai muttahidul ma'ana muttahidul ma'ana wanda ko wasadi ya canza ma'ana nan nan ga irin shi alqassu alqissu alqussu malamin coci al'arbi'a'u al'irbi'a'u al'urbu'a'u ranar laraba yawmal arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a an gane ko to amma akwai wanda in ma'ana ta zo sai ya canza as-sarru da sadun asirru da kasra asurru asarru ana nufin wato kuwa ko daga murya fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim asirru tsananin sanyi ko zafi da sadun ai an yi mai kasra masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلك wasun ce tsananin sanyi wasun ce tsananin zafi asurru asurru da sadun shine burgami na kuɗi ko ba ka nan bane cikin hadisi na sahih muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a taimaka ma waɗansu mutane da sun kazo an gane ko sai aka ce faja'a rajulun bi surratin kanat ta'jazu kaffuhu anha bal qad ajzat surra surra burga min kudi na ko sanin yau nan gurin gaba akwai wanda bai san burga min kudi ko mu ce jaka to kaga rashin sani in an ka baka shi babu wasali ka kaza kai shi yasa muna kira wallahi harka ilimi ba wasa bace kana iske littafi babu wasali baka san me ake nufi ba kai ka zabo da ka fassara ka ce an yi kuskure sai an zo an bincika sai an ka ba haka nan bane musallafatul lugawiyya ilimi ne mai fadi ko kan mu cikin ku mu tahi Subhanallah.
qissis kuma shi ba yana nufin malamin coci Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun yace wala adat kenan yana nufin wala tanaa dairuha an an qussi wato gidanta bai nisa ba daga qussi malamin coci na wai ma'ana malamin coci ai yana shiga cikin wurin ibada ko ma'ana bata kiya mishi ba lokacin da yake son saduwa da ita shine abin da yake son yace wala adat suqiyaya arda gharsi wala adat an gane ko bata ketare ba shine adat bata ketare ba suqiyaya wato mashaya ta kenan ko ana iya cewa girgije kenan arda garsi bat- wato eh, mashaya ta kenan ko ko abinda nake shayarwa da shi shayarwa ta bata ketare arda garsi ba kasar da nake shifka mata shi yake nufi tunda an ce nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna shi'tum lakinnana munzu layalin khamsi sai dai duk tun kwanaki guda biyar ana cewa munz ana cewa munzu ko ba haka ba nusbihu fi thawbi tawa muna wayeyar gari a cikin sutura ta attawa yunwa ita ake cewa attawa domin mutum yana ɗarme cikin shi ya tsuyi wato batnahu lokacin da an kai gazotul khandaq an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ɗarme cikin shi da duwatsu ko ba haka ba kaw kun je dan wanda sun ka zo da addini yadda sun ka wahala mu ko muna son kai ba sai an wahala ba kawai a sha daɗi Allah ya kyauta wa numsi kuma muna muna wa- maraita la na'rifu al-madgha ba mu san al-madgha ba tamna al-madgh tamna daga al-mudghatu tsoka wanda ake dauka a tamna thumma khalaqana an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin la na'rifu al-madgha ba mu san al-madgha ba tamna wala at-tahassi ko at-tahassi da sinun ko shi ne abinda malaman dauri suke cewa wato abin nan eh, shi ne wato kamar sha an gane ko at-tahassi eh, shi ne sha an gane ko sha abinda ake surɓa abinda ake surɓawa ko abinda ake kwadada an gane ko kamar yadda zo cikin hadisi wa man tahassa summan ta hassa wanda ya kwadada in ji malaman zauji hau hatta ka anna li khufutin nafsi ka ce mu kenan ma'ana ba mu samu abinci ba mu samu abin sha ba hatta ka anna ka ce dai kamar mu li khufutin nafsi an gane ko saboda khufut shine wato rauni alkhaftu shine abinda wato yayi rauni saboda raunin rayuwar mu ashbahu mauta nushiru bin ramsi ashbah ka ce kamar jiki ne fatalwa fatalwa ko wani lokaci suna iya amfani da shi ashbah kamar eh, kuriya amma dai kamar nan ana iya cewa ashbah wato shine fatalwa mauta jikin matattu ne ko ka ce fatalwa ce nushiru waɗanda an ka fiddo su min ramsi daga wato ar-rams shine eh, kabari shi ake kira ar-rams fahina azza sabru lokacin da haƙuri ya wuyata wata asiko da kuma koyi yana nuhin koyi kenan da magabata domin an ce ai koyi da su ko washan nafa ko washaffana addurrul alimu ko washaffana ne shaffana ko eh eh, shaffana addurrul alimu almasu ko almasu kudi ba mu da yan almasu na haka nan da saboda kan mu ta yi eh wa shaffana yarrama maddamu asalin shaffana ah? eh bon shakka ana iya kushi tsagewa amma shaffa yafi saboda ga shaffaf ne abinda yake ana ganin abinda ke bayansa to shaffa ana nufin kamar rama ce wadda har ana ganin kasusuwan jikin mutum kamar jikin mutum babu wani abin da a ɓoyi yunwa ta mishi yawa gaba da baya duka ana gani shaffan yafi dacewa wa shaffana yarrama maddamu ramewa kenan ad-durru addurru ana iya cewa tsananin talauci ko ko wahala al'alimu mai raɗaɗi ko almasu ko almasu mai shafa almasu abinda ya shafe ka in an ce almasu wani lokacin nufin wahala ta shafe ka in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu ko ba haka ba in tamsaskum hasanatun tasu'uhum abinda ya shafe dan adam masana wa ahlana durr gashi ma ya zo cikin alqur'ani kai tsaye ya ce to kumna ko mun tashi nan ba shi na nuhin tashi ba ka yi tsaye a'a mun mun- wato mun yi kokari kwazo wani lokaci kalima ta alƙiyama ta nufin mutumin da ya tsayo akan wani abu lisa'adil jiddi an gane ko saboda samun aljiddi kyakkyawar rabo muna neman sa'a kenan aw linnahsi ko ko linnahsi shine rashin rabo ma'ana mun tashi ko mu samu ko mu rasa shine annahs annahs shine rashin rabo Allah kamar tsadi rashin rabo duniya da lahira fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizy fi alhayati ad-dunya wala adhab al-akhirati akhzawhum la yunsarun eh eh jaddi rabo aljadd rabo aljadd rabo ko kokari aljad ba kaka shi ke nufi ba wa annahu ta'ala jaddu rabbina daukaka wani lokaci take nufi Eh, aljiddu kuma shine kokari aljaddu kaka ko aljaddu daukaka an gane ko abubuwa ne yace to qumna hadha al-maqama kenan shi qumna hadha al-maqama ne wanga an kawo shi da sa'd al-jidda aw lin-nahsi i'tirad ne hadha al-maqama mun ka tsaye wannan wuri lishtilab al-falsi dan mu jayo ishtilab jalaba shine ya jayo abu al-falsi mu dan samu yan kuɗi an gane ko wahidul fulus inji mai sharha yace to wal faqru shi talauci yuljil hurra asalin shi yulji'u ne an shafi alhamza yana kyagautar da inji malam manzauri kyagautar suwa cilastar suwa an gane ko yana cilastar da alhurru da an sanya mishi alhurru saboda tatacce da bai dokaki da munanan ɗabi'o'i domin alhurru shine abin da an tatacce yuljil hurra yana yana kyagautar da ko cilastar da ko tirsasa tuko tankwara alhurra da hina yursi lokacin da ya tabbata shine yursi daga arsa yursi irsa'an tabbata abu ngari ko eh wa alqa fil ardi rawasiya ay aljibalu rasiya allati thabatat rasayar su kenan ila tahalli ko ko ila tajalli ila tajalli fi libasil labsi ila tajalli talauci yana cilasta mutum kenan ila tajalli ya bayyana shine at tajalli fi libasil labsi a cikin suna ta allabsi tana wato yaudara na allabsi ana nufin yaudara in gane ko ya ce to fahabi in an ce labisa sanya sutura sai a ce labisa yalbasu ya sanya kaya in an ka ce labasa yalbisu ya yi yaudara ya sanya al'amura sun shiga cikin juna shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كبه كبه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون تو yace fa hadhi hali alkali wannan shine halina wa hadha darsi wannan shine darsina fanzur ila yaumi ka dibi yau ina yau da nake ciki wasal an amsi kuma ka tambayi jiya na al'amari na kenan wa amur bi jabri kai umurni da akulla al'amari na ma dan an bani wani abu wato islahul hal shine ai dan gyara harkokin nan saboda harkoki ba su tahiya in tasha in ka ga dama au habsi in kana so maka sa darbe ni tunda ta kai ta kai ta kawo fa fi yadayka sihhati wa nuksi a cikin hannunka ne fa sihhati lahiya ta take wa nuksi da kuma lalacewa al'amari na an gane ko shine al'amari ya sake lalacewa asalin annaksu wato abu ya sake dawowa mutum na da rashin lafiya wanda fi shi tsanani ko ko irin shi ya sake dawowa kuma galibi kalma ce ta nufin an juyar da abu wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun fa qala lahu al qadi sai alqali yace li yathub unsuka unsuka farin cikinka mun ce ai ibakewa ce li yathub ya tumanyo saba yathubu wa wa, wa saba kenan an gane ko yathibu ko ah li yathub ina zuwa ya kamata ya zama to raja'a ne raja'a yawa li yathub unsuka yathub ya dawo daga saba yathubu ne an gane ko dawowa walta tib nafsuka rayuwarka ta yi daɗi an gane ko fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu wa li'an mari'a faqad haqqa laka an tughfara ya dan wajibi a gafarta maka khatiyatuka kuskurenka wa tuwaffaru atiyatuka sannan a cika kyautarka a baka cikakka fasarati zauja inda zalika sai mata kuma ta fasarat in an ce saura shine tashi ma'ana sai ta bijiri kenan ai ai tatawalat an kace sai ta tsayuwan tasabat ta tashi ita ko ta hasata ta wuta inda zalika wastatalat istatalat shine ma'ana ta daukaka an gare sai a ce ta rikice kiran ko ta birkice wa asharat ila alhadirina tayi ishara zuwa ga mutanen da suke nan wa qalat tace ya ahla tabriza ya ku mutanen tabriz lakum hakimun kuna da hakimi aufa ko alal hukami tabriza aufa shi an mafi cika akina aufa alal hukami shi an mafi cika ko shi an mafi daukaka daga duk masu yin hukunci na tibriza ma fihi min aibin bai da wani aibi to hosiwa annahu shiwa yawman nada ranar kyauta ita ce annada an gane ko annada kyauta sha'i yace fa man sha'a falyabkhal wa man sha'a falyujid kafani nadakum an jami'il maqalib yawman nada ranar kyauta qismatuhu rabon nashi dhiza mugun rabona rabon kura na shakai tilka idan qismatun dhiza a cikin suratul najm to sai a bari haka na aje ita ko sati mai zuwa mi za ta ci in Allah ya kai mu nan
Alaihi salam.